goma goma ga annabi
ina jiran abin nan da
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب لا العالمين لا محمد يا ربنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنامو هنامو هنا يا ركشي
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو قص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وأرحمها قوم قيلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن يا أيها سورة المزمل مكية إلا قوله إن ربك يعلم إلى آخرها فمدنية تسع عشر أو عشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل ya kai mai cewa lullube ni da bargona annabi muhammadu kenan kom ka tashi umarni ne daga allah komin laila illa kalila ka tashi da daddare illa kalilan sai dai kankani wato wannan ya faru ne lokacin da allah subhanahu wata'ala ya so ya aiko annabi muhammadu shi kowa ya san annabi ummi ne bai san karatu ba bai san rubutu ba to ma'aiki sallallahu alaihi sallama allah ya so ya bashi annabci sai da farko ya auri sayyidatina hadija da ya auri sayyidatina hadija kamar yadda ya zo a cikin sira allah ya sa tana da dukiya ta ba shi kanta ta ba ta dukiyan gaba ɗaya ga sayyidina rasulullah ya yi mata izini ta ci gaba ta tasarrufi a cikin dukiyanta kamar take tasarrufi kaga wannan yana nuna an kana da iyali tana tasarrufi a dukiyanta bai kamata ka hana ta ba ta ci gaba bisa shari'a manzon Allah yana ɗiban guzuri wajenta ya je garu hira akan dutsen jabal sau yana halwa don lokacin nan ba wani surori ya sani ko wani sunaye na ubangiji ya sani ba allah subhanahu wata'ala ya hore shi dai ya sa mashi wannan abu a cikin zuciyarsa to yana cikin haka ne sai mala'ika jibrilu ya bijiro masa kawai ya ga mutum a gabansa a ce jibrilu ne abinda ya fara ce masa ya kara yi karatu ya ce ma ana bi ƙari'in ne ba na karatu don shi umi ne bai koyi karatu ba to don a san karatu yana da muhimmanci ba ci gaba da koya masa karatun ba sai ce fa akhadhani fa gaddani hatta balagha minni aljahda da na ce masa ba na karatu jibril ya kama ni ya matse ni har ya kai ni ga wahala duk da haka bai gaya mini karatun ba sai ce ya karatu na sake maimaita magana da na faɗa ɗazu na ce ma na bi ƙari in ba na karatu ya sake kama ni ya matse ni na biyu ban dai ce komi ba ya ce ikra sai da aka kai so uku ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam wannan yake nuna cewa ba yadda za ka yi ka je makaranta na karatun alkur'ani ba a matsa ka kowa faɗa maka bulala ba har malamai suka ce in za ka doki yaro ka yi mashi sunna irin na annabi yadda aka matse shi so uku nan karka wuce bulala uku sunna ne haka karka da yaro kamar jaki yawa an bi sunnan haka nan zai sa bin sunnan zai sa ya kintsu in aka yi ta dukan ma sai zama ba tsoron dukan to a yi masa irin yadda aka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to sannan manzan Allah iyakan abin da aka gaya masa kenan ba inda ya nubo sai wajen matarsa sai da tuna hadija yana cewa ina jin tsoron kaina hadija wani mutum ya bijiro mini yana ce mini kira na ce ba na karatu ya kama ne matse ni ga abin da yake ce mani ina jin tsoron wannan abu sai dan na hadija Allah kara mata yadda ta ce mamakin Allah kana tsoron cewa jinnu ya taba ka ai ka wuce haka saboda wasu ɗabi'u naka na sani Allah ba zai kunyata ka ba kana sada zumunci kana ɗaukar nauyin mutane wanda ba da shi kana bashi kana ciyar da baki kana taimako akan gaskiya mai irin wannan Allah ba zai kunyata shi ba don hauka kunya ne ya ce samun bargona lullube ni lullube ni saboda ina ganin abun to nan ne ta jawo jikinsa ta hada da nasa ta ce bude ido ya bude ido kaga abun ta ce ban gani ba na ce wannan ba aljani ba ne inda aljani ne ina son ya ga mata amma ni mala'ika baya ganin ah, al'auran mata saboda haka kwantar da hankalinka dama can kamin ta aure shi da taimafalkin tauraro ya sauka a ɗakinta ai wajen malamai ta zo aka gaya mata za ki aure annabi to tana sauraron ta ga wanda ta ce lallai abin ya zo ta je wajen bahira arrahib ta sake komawa da shi ga abin dan uwanka abin da yake cewa ya ce me ka ji me ka gani ya gaya masa na ga kaza na ga kaza na kaza ya tsufa shi malamin da ya gaya mata dama za ta aure annabi yau kuma ga annabin ya zo ga abin da ke cewa ya gani sai miƙe ya zauna yana cewa ya laita ni kuntu jaza'an hina yuhrijuka qaumuka dama ina da ƙarfi ranar da za a kore ka a garin nan da na taimake ka annabi yana mamaki an ya cewa afa murjiyakum to wannan shine dai gasan cewa ya ayyukan muzammilu kumin laila lokacin ba aiko annabi muhammadu ya zo ya isar da manzanci ba abinda aka ce masa tashi da daddare salli kai salla illa kalilan lokacin ba a fallanta salloli guda biyar ba an dai fallanta masa sallan dare ya salla da daddare dukkan daren illa kalilan sai dai kankani zai rage nisfahu badalun min kalilan wa qillatuhu bin nazari ila kulli aw unqus minhu ko ka tauye daga rabin kalilan kankani ila sulusi zuwa sulusi au zir ko ka kara alaihi a kansa ila sulusaini zuwa sulusani au au din nan littahairi an ba shi zaɓi ne ko ka yi dukkan daren ko ka yi rabin daren ko ka yi sulusin daren ko ka yi sulanin daren sannan warattilil qur'ana ka karanta alqur'ani tasabbutu fi tira- fi- fi tilawati tartilan karantawa inna sanulqi alayka qawlan saqilan mu da sannu za mu je fazance mai qur'ani kenan qawlan alayka akan ka saqilan mai nauyi mahiban mai tsoratarwa aw shadidan ko ko mai tsanani lima fi saboda abin da ke cikin sa mina takalifi na kallabawa daban-daban wanda Allah zai kama annabi na'am inna na sha tsarari hakika tashi da daddaren nan bayan bacci hiya shaddu waɗan ita ce mafi ƙarfin muwafaka muwafaqatus sam'i lil qalbi nan ne lokacin da zuciya yake saurarin abin da ake faɗa ala tafahumil qur'ani akan fahimtar alqur'ani wa qamu ya fi daidaituwan kilan abin ya fi bayyana wan kaulan zance
إن لك بالنهار سوءا طويلا واذكر اسم ربك بكرة وأشركا ومن الليل فقرة المشرق والمغرب لا إله إلا هو فتجد وكيلا واصبر على ما يقولون وأجرهم أجرا جميلا وذرني والمكذبين قل إن أعمت منهم قليلا
inna laka fin nahari sabhan tawila hakika tasarrufi mai tsawo ya tabbata gare ka a rana ba a kallafa maka komi da rana ba an baka dama ka yi tasarrufi a cikin shagulgulanka la tabruka fi litilawatul qur'an nan tsawai karanta alqur'ani واذكر اسم ربك كأنبتش سونا أبنجيجنك أي قل كتي بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء قراءتك أتكن فار قراءتك وتبتل إليه تبتيلا ka yanku zuwa gare shi wato ma'ana tabattuli ka yanke komi ka koma ga Allah a cikin ibada tabtilan masdarun battala wato ya yanke tabtilan yankewa ji abihi an kawo shi ne riayatan lil fawasili wa huwa manzumun tabattuli annabi Allah na gaya masa shine rabbul mashriqi ubangijin wurin hudowar rana wal magribi da wurin fadawan rana duka na Allah ne la ilaha ba abin bautawa da haƙƙin abauta masa illa huwa sai shi Allah fattakhidhu ka rike shi wakilan mawqulan lahu umuraka dukkan al'amarinka tawakkala ma Allah dama ya ce man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu to ka ya rasulullahi ka rike Allah shine wakilinka komi naka ka wakkala wasbir kai hakuri ala ma ya na bisa abin da kafiran makka za su faɗa min azahun na cutansu wa hajiruhun ka ƙaurace masu hajiran ƙauracewa jamilin mai kyau la za a fi karka kasa a ciki wa za wannan qabla al'amri bi qitali mukamin a hore annabi ya yaƙe su ne Allah ya ce ka yi haƙuri duk cutan da suka yi maka shi yasa za ka ga yana sallah amma tsaye wuyansa a ɗebo tumbi a mai wari a sa masa a wuya a jefe shi a fasa masa goshi a karya masa haƙori duk da ce komai don Allah ya ce ya yi haƙuri abinda da yake cewa a rahim Allahu ahi Musa kad uziya bi aksar min ma uzitu fasabira duk sanda aka cuce sai ce Allah ji kan dan wana annabin Allah Musa an cuce shi fiye da abin da aka cuce ne ya yi haƙuri wato shi lamarin Allah duka in Allah Allah zai dora ma wani abu sai ya dora ma haƙuri tukunna Allah baya gaugawa saboda haka duk abin da aka yi wa annabi a makka Allah bai ba shi daman yaki ba sai ce kai haƙuri kai haƙuri kai haƙuri shekara goma sha uku a cuce shi a jefe shi a zage shi a ɗebo tumbi a zuba masa a kashe waɗansu mutanensa a kore su wani wuri amma dai Allah yana cewa yi haƙuri yi haƙuri yi haƙuri Allah ce wa zanni aturkini wal mukazzibina barni da masu karyata wannan adbun alil maf'uli aw maf'ulun ma'an wal ma'ana ana ukafi kahum ni zan isan maka su ai can a karshe za ka ji Allah ce inna kaffaina kal mustahzi'ina kami akai wannan lokacin Allah ce kyale ni da su masu istihza'in nan sai na isan maka su hukum sanadidu quraishin sune shugabannin quraishiyawa ulin na'amati ma'abota ni'ima wa mai hirhum ka jinkirta masu kalilan min zamani kankani daga zamani haka nan aka jinkirta fa qutilu aka kashe su ba da yasirin bayan karamin lokaci mino da gare shi bi badaran abadan
إن لدينا أنكالا وجهما وطعاما لا مسلم وعذابا أليما يوم تجد الأرض والجبال وكانت الجبال كثيرا مهينا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وأتى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا
نعم إن لدينا أنكالا ya rasulallahi ai kamun mu ba mai sauki ba ne akwai maruruwa a gare mu siƙalan masu nauyi jam'in kulin bi kasarin nuni nikalan ko ankalan wa jahima da wutan jahima muhrikatan mai konawa wadda aman zagusatin muna da abinci wadda za mu ba makiyanka kafirai zagusatin mabocin makara a wuya in an ci ba haɗewa ake da daɗi ba ya gasu bihi bil halki za a makara a cikin makogoro wahuwa shine abincin da ake ce zaƙom au dare au gislon au ko kuma shaukun wani kaya ne min narin daga wuta in an sa a baki je makogoro ba zai fita ba ba zai fada a ciki ba la ya kharju wala yanzulu wa azaban da azaba aliman mai radadi ziyadatan qali ala ma zikira bisa abin da aka ambata liman kazzaba annabiyya sallallahu alaihi wa sallam ga wanda ya karyata annabi muhammad yau rana ne tarjuful arlu wanda kasa za ta girgiza waljibalu duwatsu duk gaba ɗayan nan su girgiza wa kanatil jibalu duwatsun duniya duk za su zamo kasiban ramlan mujtami'an rairayi abin tarawa mahilan sa'ilan mai gudana bayan ya zama rairayi kuma duka a shimfiɗe shi a ƙasa madda ya- mudda ijtima'uhu wa huwa min hala yahilu wasluhu mahayulu ne wato abin wa- watsawa istiskilatin lammatu an ga nauyin lamma akan ya'i ne aka ce mahila wa nukilat aka cira ta zuwa ha'i wa huzibatul wawa aka shafe wawin nan nan mahayula don na biyun saki ne ne li ziyaratiha wa qulibatul lammatu aka juyar da lamman ya zama kasara aka ce mahila maimakon mahayula li mujalatin nisa inna arsalna ilaykum rasulan mu mun aiko manzo ya ahla makkata zuwa gare ku wanzan nan huwa shine muhammadu sallallahu alaihi wasallama shahidan alaikum mai shaida akan ku yawmal qiyamati na ma bima yazdur da abin da yake hauhawa minkun da gare ku min al-isyani daga sabo kama arsalna ila fir'auna rasulan kama yadda muka aiko manzo zuwa ga fir'auna manzon fir'auna shine Musa alayhi salatu wassalam fa sai fir'aunur rasula fir'auna tare da dagawansa da ganin kansa har yayi da awan yace shi Allah ne yalla ya bashi dama yayi tayi Allah ya kyale shi daga ƙarshe me ya faru fa sai fir'aunun rasula fa akhaznahu fir'auna ya saba ma manzo annabi Musa muka kama shi akhazan kamu wabila mai tsanani fa kaifa tattaquna in kabartum وكان وجدتم إن كفرتم يوما تأجلون نسيما أسراه فضر به كان عدو مفقودا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء ربك يعلم يعلم أنك تؤدي ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ولا تقدر ليلا ونهارا أن علمتموه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن ألم عسى قلوب وربك وآخرون يبدون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وعلم هذا واستغفر الله ان الله غفور رحيم
fa kaifa tattaquna ya kuke kafirci kanku daga azaban Allah in kafartum fid duniya idan kun kafirce a duniya yawman a rana ay maf'ulu tattaquna ay azabahu bi ayyihi sinin tatahassanuna min azabi yawmin wani katanga za ku samu ku kare kanka in kun kafirce ma Allah a ranar kiyama ranan nan fa yawma yaj'alul wuldani shiba rana ne wanda zai sanya kananan yara su yi furfura jamu ashabin li shiddati haulihi saboda tsananin tsoron da zai auku a wannan rana wa huwa shine yawmul qiyamati wal aslu fi shine shiban ne allamu wa kusirat limurjana satil yayi aka ce shiba fil yawmi qalu ana ce fil yawmi shadidi wato wai ba furfuran ne ba rana mai tsanani akan ce yawmin yushibu yawmin yushibu bihil walidu wato shibu na wasu labdani wanda gashin goshin ƙananan yara ma yakan yi furfura ba wai ya furfura ba majazi ne wa ya juzo an ya kunan muradu ya halatta a ce abin da ake nufi ma hakikan ne furfura din amma a maganar larabawa a ce yaro har yara sun yi furfura ba wai sun yi furfuran ba ne tsoro ya kai matukan tsoro ne ba wai farfuran za su yi ba ma kuma suka ce to yana yiwa din kuma haka din zai faru yaran za su yi furfura a wannan saboda tsananin tsoro ranar na in yayi asama umun fatirun sama din na za gani za ta kekkece za ta in fitarin ai in shikakin bihi fi zalikar yau a cikin wannan rana li shiddati saboda tsananin tsoron rana kana waduhu alkawarin Allah ta'ala bi maji zalikal yawm da zuwan wannan rana maf'ulan abin aikatawa ne ai huwa ka'inun la mahalata ya tabbatacce ne ba mai korewa inna hadhihi haqiqa waɗannan ayoyi da aka karanta al-mukhawafatu mai ban tsoro tazkiratun wa'azi ne lil khalqi ga halitta ga yanan faman sha attakhadha ila rabbih sabila wanda ya ga dama ya kama tafarki zuwa ga ubangijinsa shine imani da Allah da da'a gare shi inna rabbaka haqiqa ubangijinka ya'lamu ya sani ya rasulullah annaka taqumu adna min sulusayil layl kana tashi kai qiyamul layli mafi karanci daga sulusanin dare wa nisbihi da rabinsa wa sulusihi da salisinsa kamar yadda aka hore ka bil jarri adban ala sulusai wa bin nasbi wa sulusahu nisbahu wa sulusahu adban ala adana wa qiyamu qiyamul laylin sa kadalika haka ne na hawa ma umira yadda aka hore shi da shi a wani surati a farkon sura ba kai ba ma wa da'ifatun da wasu yanki na muminai minan ladina ma'aka daga wanda suke tare da kai harbin alalami da ta ƙumu wa jaza fi gairi takidin fasli wa qiyamu da'ifatu min ashabihi sahabban annabi ba su ne aka ce kumin laila illa kalila ne su a wasu kusmin wa kalila ba amma waɗanda suka yi imani irin su abubakar tun kamin a farlanta sallan su ma suna koyi da annabi muhammadu a irin wannan ya shi ne ce koyin su da ta'asibihi wato yin kiyamun lailin koyi da annabi ne wa minhum akwai cikin sahabbai na wannan lokaci na farko man la yadri man kana la yadri kam salla min al-layl wanda zai ta sallan har an ka tambaye shi raka'a nawa yayi bai sani ba wa kan baqiya minhu me ya saura da dare bai sani ba wa kana yaqumu al-layl kullahu wani yana qiyamul layl tun farkon dare har karshe ihtiyadan dun dai ya samu ihtiyadi kar a ce ya kasa wa qamu suka yi ta qiyamul layl atan tafahad aqdamuhum har dugaduginsu ya kumbura sun yi haka nan sanatan shekara ɗaya a aksara ko mafi yawa ko kufe ba anu aka sauwaƙe masu ƙala ta'ala Allah ta'ala ya ce wallahu yuqaddiru laila wan nahara Allah yana kiyaye dare da rana alima ya sani an mukhaffafatun min as-saqilati wasmuha ma'zubun annahu lan tusuhu ku ba ku iya kiyayewa kuna ta kiyamul laili tun farkon dare har karshe to Allah ya san inda kuka kai da inda kuka tsaya na na lan tusu li taqumu dun ku kiyamul laili fi ma yajibu alayhi kiyamu fihi la bi qiyami jami'ihi illa bi qiyami jami'ihi wa dhalika wannan yashqu yana tsanani alaikum akanku to yanzu fataba alaikum Allah ya komo ma'ana ya karbi tubanku raja bikum ya komo da ko ila tahbibi zuwa sawakewa ba sai kun yanda kuke yi na koyi da annabi ba yanzu kan faqra'u ma tayassara ku karanta abin da ya sawwaka daga alqur'ani fi salati a cikin sallah bi an tusallu ku sallaci ma tayassara abin da ya sawwaka alima Allah ya sani an mukhaffafatun min as-saqilati abin da yasa ya kawo muku sauki sai ya kunu minkum marla da sannu za a samu wasu ba su da lafiya a cikin ku idan aka ce mutum bai da lafiya zai kiyamun laili tun farkon dare har karshe to ai ya zama tsanani to Allah ya ce ya sawwake maku ku yi gwargwadon yadda ya samu iko waɗansu kuma akharuna yadribuna fil alli suna tafiya a bayan ƙasa yusafiruna abinda suke nema yabtaguna min fadlillah suna neman falalan Allah yadlubuna min rizqihi bi tijarati na kasuwanci wa gairi ha da waninta wa akharuna wadansu kuma yuqatiluna suna yaƙi fi sabilillah a cikin tabarkin Allah duk waɗannan larurori ne wanda zai hana ku kiyamun laili saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya sauke maku saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane dan adam yana jarraba inda zai samu arziki akwai wanda arzikinsa a karkashin mashi ne ma'ana jihadi fi sabilillah wanda kamar shine sana'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafificin sana'a akwai wanda jihadi tijara shine nashi tijara shine sana'an sai na Abubakar da Umaru da Usmanu da manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su attajirai ne shine Allah ya ce wa akharuna yabtaguna fil alli yadribuna fil alli saboda haka annabi ya ce arziki kashi goma tara yana cikin saye da sayarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya je so abin sayarwa wanda aka rasa a gari ya kawo ya sai da ita da irin mudun da ake sayarwa na to Allah subhanahu wataala zai zamo ya tsaye da shi kamar matsayin shuhada wa yawon kiyama to shine Allah subhanahu ta'ala a nan dai kar mutum ya zauna ya kwanta ya ce Allah na nan ka tashi ka nema Allah subhanahu wata'ala me ya kawo arziki amma da kasbi kaga Allah ya sauwaƙe ma waɗannan mutum uku ba kai wanda kake kwance a cikin gida kawai kana ta bacci ba da masu zuwa yaƙi da masu zuwa neman kuɗi da masu ah, jihadi fi sabilillah na wa aka ya qatilun fi sabilillah wa kullun kowanne min alfiraqi daga yankin nan salasatu guda uku ya shuqu alaihim ma zikira abinda aka ambata na qiyamul lailin nan tun farkon dare yana masu kunci fa ba aka sawwake anhum gabarin su mi qiyami ma tayassara da yin qiyamul laili abinda ya sawwaka da gare shi wannan duka kamin a fallanta ma annabi salloli guda biyar ne don da aka ba annabi annabta ba yi isra'i da mi'raji da shi ba sai bayan shekara biyar to duk a wannan shekaru haka ake sallah ba masallan asuba a zahar la'asar magariba isha to bayan nan ne da Allah ya isra'i da shi ya je karɓo salloli guda biyar sai aka yi nassin kiyamun laili din sai ya zama waɗannan salloli guda biyar dare ya samu nasa rana ya samu nasa kaga magariba da isha a cikin dare azhar da la'asar a rana subahi a farkon rana sai kuma shi annabin aka ce to kai kai kanka annabi to ba wannan ka tsaya ba wa minan laili fatahajjan nafilatan laka kai kai tahajjudi kari ne dole ne akan ka ka tashi da daddare nafilatan kari ne akan ka to shi manzo Allah sai an yi asaka rabbuka maqamin mahmuda to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi khususiyansa ne amma bai karawa a ramalana ko a wani ramalana akan raka goma amma raka goma nan karka tambayi kyansu da tsawonsu to ma'aiki sallallahu alaihi wasallama aikinsa kenan ai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama kowane lokaci ka samu ka gana da ubangiji faqra'u ma tayassara karanta abin da ya sawaka minhu da gare shi kama takaddama kaman yadda ya gabata wa aqimu salata ku tsaye da sallah wa atu zakata ku ba da zakka shi sallah kullum Allah zai ambata sai ce aqimu salata bai ce ku yi sallah aqimu salata ku tsaye da sallah akan lokacinta inna salata anil mu'minin kana anil mu'minin kitabun maquta sallah din nan a daidaita ta a yi ta lokacin da aka sa mata kar mutum ya jinkirta kar mutum ya yi in kayi kamin lokaci bai yi ba in kayi bayan lokaci in ba lalura kayi laifi wa atu zakata ku ba da zakka kuma sallah duk inda sallah yake sai Allah ya hada da zakka duk inda ya ce aqimu salata sai ya ce wa atu zakata shi yasa ake ganin zakka bayan sallah to sai kuma zakka kamin wani abu ya zo shi yasa bayan barin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duniya farkon abin da aka fara so a hana zakka sai waɗansu suka ce su tun da lokacin annabi ba kuɗi ne da yawa ake karɓa a ba mutane wanda ba su da shi yanzu an samu wadata ba za su ba da zaka ba sai na umar sai na abubakar yana khalifa manzo Allah ya tara sahabbai ya ce masu to kun ji abinda mutanen suka ce me shawaran ku suka ce a to ba za a yaƙe su ba tun da ba sun bar sallah ba ne sun faɗi la ilaha illallah suna sallah suna kaza sai na abbakar ya ce fahimtan ku kenan ya ce to aini sai na yaƙe su sai na yaƙe su ko akwai ɗaya suke ba annabi suka kasa bayarwa sai na yaƙe su saboda Allah bai taɓa barin sallah ba sai ya haɗa ta zakka aqimus salata wa atu zakata wa qadrillah ku ba Allah rance bi an tunfiqu ma siwal mafruun wato ku ciyar abin da ba abin da aka fallanta maku min alkhairi daga alkhairi min almali daga dukiya fi sabil alkhairi a cikin tabarkin alkhairi tarlan rance hasanan mai kyau an ɗebe kalbin ga daɗin rai shi Allah shi yake da shi shi ya baka in ya ga dama ya karɓa kuma ya baka ya ce ka ba shi rance man zallazi ya ƙuridu Allah ƙarzan hasanan wa zai ba Allah rance rance mai kyau kuma ya ce ninninka masa to ma'ana idan ka ba da zakan wannan dole ne dole ne ka ba da zakan bayan haka nan kuma ka ba Allah rance ma'ana ka ba da sadaka kuma ka ba da daɗin ranka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abin da kuka gabatar ma kanku na alkhairi tajiduhu za ku same shi inda Allah a wajen Allah komin kankantan sadaka idan ka bayar da shi ranar kiyama za ka gan shi a wajen Allah subhanahu wata'ala Ka- kamar yadda aka ce sai na umar wata rana ya fita ya je baki wulgarkat wato makabartan madina da zai wuce sai yana gaisuwa ya ce ya assalamu alaikum ya rikabar musulmi na sabiquna wa inna bikum lahiquna ya wuyayen musulmai wanda suka riga mu lahira mu ma ga mu nan zuwa abin da yake cewa kenan sai na uba sai ya ji daga kabarin ana ce ya amirul muminina labarun abin da yake wajenmu to a, yana ba su shi ya ci gaba da ba su labari ya ce ina ba ku labarin abin da muke ciki a duniya abin da kuka bari an raba matan da kuka bari an aure sai na umaru yana ga muku ga mu nan zuwa amma labarin da muke da shi za mu baku kudin da kuke bari kuke ta rigima a kai an raba matan ku da kuke fama a kansu an aure sai ya ji daga kabarin shi kuma suna ce ya aminal mu'minina amincin Allah ya tabbata gare ku mu kuma abin da muka ciyar mun same shi abin da muka bar shi mun yi asara labarin mu kenan abin da muka bayar fi sabilillah a duniya mun same shi wa ma fin tuqumin hairin tajidu inna Allah mun same shi abin da muka bar shi mun yi asara to ashe kaga kenan kowa yana fada akan kayan da ba nashi bane yawanci yana faɗa kayan da ba naka ba kayan da ka rike ka hana mutane kai baka ci ba kai baka yi sadaka ba ai kayan wani ne ba naka ba ne naka ne ka mai da shi banza ka ba da sadaka ka ba da ɗan kankani kai gadi mai yawa kana mutuwa Allah ya ce a bawa ne a bawa ne har wanda baka so har wanda yake ba saba maka Allah ya ce da shi za a raba to Allah yana cewa dai ku ciyar duk abin da ku ciyar na alkhairi komin kankantansa tajidu inna Allah huwa mai bi ma la khairan wa khairan mimma halabtum wa huwa basrun ma ba'dahu wa in lam yakun ma'rifatun ko da baka sani ba wa azamu ya fi girman lada wastaghfirullah ku nemi gafaran Allah inna Allah haƙiƙa ubangiji gafurun rahimu mai gafara ne mai rahama ga muminin
سورة المدثر مكية آية خمس وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمن تكسر
suratul mudassir suna kenan na suna annabi ne shi ma mudassir yana kama da muzammil din makiyatun annabi yana zama makka aka saukar 50 wa 50 na aya bismillahir rahmanir rahim wato abin da ya faru lokacin da annabi yake bauta a kogon hira din jibril ya sauka da ayan ikra din ya dawo gida ya ce zammiluni zammiluni ya dawo ya ci gaba yana ci gaba da abin da yake yi bayan an natsar da hankalinsa matansa ta ce hankalinka ya kwanta ba za ka yi hauka ba malami ya gaya masa watakila kai ne ma annabin da zai zo to ya koma yana haka yana cikin kogon hira sai aka kira shi a kogon hira ya muhammad ya muhammad innaka rasulullah kai fa manzon allah ne ya ce da na ji haka na dubi hannun dama na na dubi hannun haguna ban ga komi ba na duba sama ban ga komi ba kawai a can ƙarshe sai na duba sama sai na ga al'arshi tsakanin sama da ƙasa mala'ika ya kira shi ya muhammadu kai ne wanzan allah ne to wannan tsoro na biyu kenan ya sake dawo wajen matan sai na cewa dassiruni dassiruni dassiruni dassiruni lullube ni lullube ni shine ce ya ayyuhal mudassiru can an gaya masa ikira nan kuma gashi lokacin da aka aike shi kenan da saukan wahayi a ilmu talafifin sayabihi ya mai yafuwa da tubabinsa yayin saukan wahayi kom ka tashi fa'anzir hawif ahala makatan nara ka tsoratar da mutanen maka cewa akwai wuta in lam yuminu idan ba su ba da gaskiya ba kaga can an ce yayi karatu ne nan ko ya tashi ya je ya tsoratar da mutanen makka wani ma'ana manzo ne shi wa rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka azim an ishrakin mushrikina gabarin shirkan masu shirka wasu ya baka fatsakiyar tsarkake tufafinka gabarin najasa aw qasriha ko ko takaita ta khilafa jaril arab wato wasu ya baka fatsahir a wani kaulin ka tsarkake ta ka ta zamo da najasa a wani kaulin ka mai da ita takaitacciya don su larabawa idan mutum ya zama babban mutum sai ya riga har ƙasa yana ja kiyar a ƙasa to kaga ba abin da ba zai ɗiba ba ya ɗibi najarsa ya ɗibi menene wannan shine takama kenan ya isa to kai annabi ɗaukir ya baka yanke wannan kar ya ja ƙasa ya khilafa jarril arabi siyabahu sabanin jan larabawa da suke tufafin su to ya la takama fa rubbama asabatha najasatun da yawa idan sun ja tufafin na ƙasa zai kwashi najasa warrajiza fahajur ka ƙaurace magumaka fassarahu nabi sallallahu alaihi wasallam bil awsan rijiza din nan gunki ne in ji annabi ai dum ala hajrihi dama annabi bai taba bautan gunki ba sai Allah ya ce warrijiza fahajur ka ƙaurace ma gunki a aka dawwama akan yanda kake na kyan gunkin nan karka je wurin na wala tamnun taksir karka yi baiwa kana neman a baka da yawa in ka aka bayar ka bayar don Allah la tadri la tu'ri shay'an karka ba da wani abu li tatluba aksana minhu don ka nemi abin da ya fi daga cikinsa wannan khususiya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi bai ba da wani abu don a saka masa to raka in ka ba ya rasulullahi kar ka nemi a baka mafi yawa li'annahu ma'murun bi ajmalil khalaiq nan shi annabi an hore shi ne da mafi kyawun ɗabi'a وأشرف الآداب لما في يوم ما في لو كان لدبي ولربك ولربك فاصبر فإذا ذكرت الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على كيفنا غير يسير ذنبي ومن كانت وجدا وجعلت له مالا ممدودا
wani rabbika fasbir ka yi haƙuri ga ubangijinka alal awamiri wan nawahi bisa abubuwan da Allah zai hore ka da abubuwan da zai hane ka fa iza nuqira fin naquri idan an hura kaho nufi a qura aka hura fin naquri a cikin kaho nufi a fisul wa huwa alqarnu shine kaho an nafqatu saniyatu hura kaho na biyu bayan an hura na farko do an mutu Allah ya ce wannan rana in ya auku fazalika yawma idin waqatun naqri lokacin huda wannan ranan badalun mimma qablahu al-mautu dahu wa buniya li ila fatihi ila ghairi mutamakkinin aka yawma idin yawma rana ne asiru mai wuya wal amilu fi ma idza ma dalal alaihi jumlatu ay ishadda al-amru al'amari zai tsananta a wannan rana idan ranan hura kawai ya zo alal kefiri na bisa kafirai gairu yasirin abun ba mai sauki ba ne dilalatan cewa da aka ce alal kefiri na gairu yasir wannan hura kahon ba abu ne mai sauki ba akan kafirai to yana nuni ashe mai sauki ne akan muminai shi mumini kan ya tashi da imaninsa wannan rana ba zai dame shi ba amma kafiri ya ce da wumun asir gairu asir na zarni barni ya rasulallah wa man halakatu da wanda na halitta wa man halakatu da wanda na halitta adabun ala maf'ul ala maf'ul ma'ahu wahidan shi kadai halun mimman aw min lamirihi al mahzuf min halakatu ay munfaridan bila ahli kowa da ka ganin shi a duniya ya zo shi kadai ne in ka ji an ci abu kaza na wani ne ai daga baya ya samu wa ya zo duniya da kuɗi wa ya zo da 'ya'ya wa ya zo da mata wa ya zo da gidaje Allah ce banni da wannan kafirin da na halice shi kadai na bashi wadata kuma yana ɗagawa shine walid ibn magira walid ibn magira shi yana daga cikin manya-manyan shugabannin ƙurayshiyawa yana da dukiyoyi mai yawa yana da dinari miskal nauyin dinari wajen dubu tara yana da nauyin azurfa wajen dubu shida yana da bayi wajen guda goma sha takwas kowanne yana zuwa kasuwanci kansa duk kuɗi ne a ciki yana da 'ya'ya wajen goma sha biyu amma uku daga ciki sun musulunta da halidu hishamu da walidu sauran taron duk sun taru tare da shi akan kafircinsu to abin da ya faru da Allah ya ce ba ni wuri ya taba annabi ne wata rana ya ji karatun Qur'ani daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai zuciyarsa ya dan karkato zuwa imani sai ya fara ce a'a wannan karatu da annabi yake laisa min kalamil insi ai ba zancen mutane ne wannan kai wala min kalamin jinni wannan ba maganar aljannu bane kai wala min kalamin la min kalamin alamin ba na talikai bane bake daya wannan magana da naji a bakin annabi inna a alahu la musmirin wato inda itace ne sai in ce akwai 'ya'ya a kansa wa inna aswalahu asansa kuma na mugudukun akwai arziki kai wannan zancen shine a sama duk inda zancen nan ya fito ba a haye masa sai dai zancen ya hau shikenan ya koma gefe daya ya rabu da mushrikai ya fara tunani anya wannan magana da muhammad yake faɗa mutum zai faɗe shi ba dai magana aljanu ne ba ga- to wannan abun sai shaidani abu jahal ya samu labari sai ya zo masa sai ya same shi a zaune sai ya ce a'a abu jahali me- ya na ganka ka yi fushi sai ce ba me zai sa ba zan yi fushi ba ga ya can mutane suna cewa "Wai, kana yaban ibnu abi kaishata muhammadu ibn abdullahi miskini wanda bai da komi to ga ya nan har ma mutane sun fara cewa wai zai ciyar da kai she ni ni ne zai ciyar da ni ni zai ciyar da ni wane shi ya ce amma na faɗi wani magana wurinsa ba zancen aljannu ba ne ba zancen mutane ba ne wannan ba zancen sai dai daga rabbul alamina a'a ba ni da iko in kafarta wannan magana bayan abu jali sai ya ce to shi kenan tun da ka zama ka kai ne shugabanmu yanzu sai mu tube ka mu tube ka tun da dai ka fara tsoron wannan dan maraya kana tsoro sai da aka ce za a cuce shi ce bane in yi tunani tukuna bane in koma in tunani sai abu jahali ya ce kai kana ganin kamar wannan magana wani abu ne ai abin da muhammadu da shi waka ne kadai sai ce kai ba waka ba ne na fi kowa sanin waka in dai waka ne wallahi wannan ba waka ba ne abu jahali ya sake na ce to bokanci ne ya ce ahau bokanci wallahi kun san muhammadu ba boka ba ne ko ma kun sani kun ga halin boka ya tare da shi ya ce a sihiri ne ya ce kai ba sihiri ba ne sai ya ce muhammadu bai taba karya ba in ji shi ba wannan amintacce ne wanda bai yi karya ma mutane ba ya zai ma Allah karya ta gari ya karkato ko ya karkato kamar zai sai ya ce to ka dai je kai tunane mu gobe ba in baka ba mu jawabi ba to akwai abin da zai faru gobe sai ya zo masu suka ce watakila dabo ne ake ake ruwaito masa sai ya ce kai wannan abun dabo ne kawai wannan saboda kar a cire shi ya ce wannan dabo ne wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam dabo ne ba wani abu bane kawai shine Allah ya ce ayya zarni wa man halaqatu wahida banni da shi banni da shi wa man halaqatu wahida da wannan na halice shi kanin dan abin da ya dauke shi wa ja'altu lahu malan na sanya mashi kudi mamdudan wasi'an mai yalwa muttasilan min az-zar'i yana da kayan noma wal ru'i da dabbobi wanda ake shan nono wa tijarati da kasuwanci duka Allah ya bashi wa banina da 'ya'ya maza nan وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عميدا سألقه سعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر
Na'am, an ba shi ‘ya'ya wa bane na ‘ya'ya goma maza duka ‘ya'yan shi ne au akasara ko mafi yawa shuhudan ya sharunin mahafil in za a zo taro ‘ya'yan nan dukansu su goma za su yi ado su zo wajen wata su mawa ana jin sha- shahadatun shaidansu wa mahatu lahu Allah ya ce ina daga cikin ni'iman da na yi ma walidu na shimfiɗa na yi rota masa bil'aishi a cikin rayuwa wani umri da rayuwa mai tsawo da 'ya'ya tamhinan shimfiɗawa sun ya wa na azila sannan yana kwaɗayi bayan ya saba ma annabin ƙara masa kalla la uziluhu ala dalika ba zan ƙara masa akan haka ba domin innahu kana li ayatina anida ya zamo mai jayayya ga ayoyin mu alqur'ani sa'urqihu sahuda da sannu zan kallafa masa hawa mashaqqatan wahala min al'azabi daga azaba aw jabalan ko dutse min narin daga wuta ya sa'adu fi wanda zai dinga hawa ya gangara haka za a yi masa a kiyama abin da ya faru da shi innahu fakkara ya yi tunani fi ma ya ƙulu cikin abin da yake faɗa a cikin alkur'ani allazi sami'ahu min nabiyyi sallallahu alaihi wasallama abin da yaji annabi yana karantawa he min tanzilul kitab min allahi al-aziz al-alim har zuwa faɗin sa ilaihi al-masir to lokacin da yaji wannan ne tuka ce je yi tunani shine Allah ya ce innahu fakara an baka gobe ka yi tunani sai ya yi tunanin wa qaddara fi nafsi ya kaddara a cikin kansa ya ce me ma zan ce ne me ma zan ce ne Allah ya ce tir da wannan tunanin banzansa fa qutila lu'ina al'ance shi wa uzziba an azabtar da shi kaifa qaddara ala ayyi halin a kowane hali kana taqdiruhu summa qutila sannan aka la'ance shi kaifa qaddara yadda ya kaddara wato a tunaninsa summa nazara fi wujuhi aqwami ثم نظر ثم بصر وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر ينصر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدريك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر الآية تسعة عشر
summa nazara lokacin da aka taru kenan ana son a ji me zai faɗa shikenan ya kaddara ya yi tunani ya juya ya juya ya dubi fuskokin mutanensa aw fi ma ya kada bihi fihi ko me ma zai soki annabi da shi summa abasa ya ɗaura fuskansa qabala wajahu wa kalahu ya kwantsare shi bima ya kulu da abin da yake cewa bayan ya ɗaura fuskan wa basara ya ƙara dan kwantsare fuskan sun ma'adbara sannan shaidan ya rinjaye shi ya juya gabarin imani wasakbar ya yi girman kai an ittiba'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallama gabarin bin annabi faƙala ya ce fi ma ja bihi cikin abin da ya zo da shi in ma haza illa sihiru bayan jiya ko an tambaye shi sihiri ne ya ce kun san ba sihiri ba ne bokanci ne kun san ba bokanci ba ne waka ne kun san ba waka ba ne makareci kun san ba makareci ba ne amma yau da ya ji za a cire shi a cikinsa a shugabanci ya ce me ma zai faɗa ya ga in ya ce annabi makareci ne kowa ya san ba makareci bane shi zama makareci in ya ce annabi boka ne kowa ya san ba boka bane in ya ce ma annabi waka mawaki ne kowa ya san bai yi waka ba Allah ce ma ko bi kauli sha'ir to me zai faɗa ya kama hankalin mutane shine yayi tunani yayi tunani ya daura fuska sai ce in huwa illa sihirun yusar wannan bai zama ba sihiri ne yankulu da yake cirowa daga yan dabo to kun daga yan dabon tare da shi ne bai taba zuwa koyan dabo ba wani dan dabo bai zo da shi ba amma kun ce dabo ne in ma hada wannan bai zamo ba illa qaulul bashar sai zancen wani mutum ajiya ko da da imani ya kama shi ce ba zancen mutane ba ne zancen rabbul alamin ne amma a yanzu ya ce ma hada illa qaulul bashar kama kalu kamar yadda suka faɗa innama yu'allimuhu basharun iyaka wani mutum yake sanashe shi Allah ya ce a wannan magana da ya yi sa'usulihi saƙar da sannu zan shigar da shi wutan saƙar shi ne jahannama Allah ya ce ma adara kama saƙar ka kosan shaƙar wato ta'azimul lishaniha wato kaman a ce mutum ya ce abu kaza ka kosan kaza sai Allah ya ce ma adare ka me ya sanar da kai ka san me ya saƙar ta'azimul lishaniha don girmama sha'aninta Allah ya ce ita saƙaru fa la tubqi wa la tazaru in ta zo ba ta rage nama ko ɓargo ko jijiya ba ta ragewa wa la tazaru ba ta bani shay'an kamai min lahamin na nama wala asabin ko jijiya illa a halakatu sai ta halakar da shi kuma mafi sharri azabar lahira ba irin na duniya bane ina jin in mutum ya kone a duniya an gama to na lahira in ya kone a sake mai da jikin a sake mai da bargon a sake mai sake konewa haka yake kama kana lawahatan lil bashar mai kona fata murikatan li zahil jid alaiha tis'ata ashara ta nan alaiha tis'ata ashara mala'iku goma sha tara suna kanta malakan khazanatuha galaba alul kuffari sashin kafirai da aka ce wai wutan nan akwai mutum goma sha tara a kai sai wani kafiri wa kana ƙauyen mai ƙarfi ne shadid albasi mai tsananin kamu ya ce mutum sha bakwai sha tara kaji kafirci ko mutum goma sha tara to in dai a je lahiran mana ana akfikon sab'ata ashirin in mun je ku bani da sha bakwai wakafuni antum isnaini na bar maku biyu din ni zan buge sha bakwai a haukan siradin in an haukan siradin zan banka ɗaya su kawai mu wuce mu je aljanna Allah ya ce ya bai sani ba ma ja'alna asaban nari illa mala'ika ai ba mutane bane ba mu sanya yan wutan nan ba sai mala'iku ai fa la yudaquna ba samun iko da su kama ya tahumuna wa ma ja'alna ilatam alhamdulillah rabbil alamin Allah saka malam da alheri a muna tambaya kamar guda hudu na farko shi ne wani bawan Allah yana tambayin cewa ya sha azumi goma sha biyar a bara saboda lalura na rashin lafiya to a bana ma yana shekarun jiya an cire shi daga ƙarin ruwa ne to kuma ga shi an shiga cikin wannan azumi yana cikin wannan lalura to a nan ya ce yaran shi na da yara za ka iya rama musu wannan azumin ko koya za a yi malam
ai tun da bai da lafiya tun daga bara har na bana na baran ma sai ya warke balle na bana saboda haka matukan yana da rai ba kuɗi ba ne balle ya biya mashi bashi saboda haka na baran da bai yi ba yana kansa na banan ma in bai samu iko ba allah ne ya tsare shi ya sa mashi rashin lafiya har watan ramadanin ya cika bai samu lafiya ba wannan zai ci gaba da ci abin shi idan yana raja'in warkewa kenan ba zai ciyar ba sai tsaya in ya warke ya biya in ko yana ganin ciwon ya kai azumin ba zai yi ba kawai dinga ciyarwa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha a karbakalla wannan shi kuma yana cewa ya kwanta ne da rana sai ya yi mafarki to yaya wannan azumin na shi azumi lafiya lau ya ci gaba da lafiyarsa ba shi ya jama mabalkin ba
mutumin da ya sallan shafa'i da wutiri ya yi tarawihi bayan ya gama ya iya yin shafa'i da wutiri
idan ba kai ne liman a masallacinku ba ana yin raka a goma misali za a yi shafa'i da wuturi to idan ka san za ka tashi da daddare ka kara wasu na filfili to idan an yi goma sai ka fita sai ka je idan ka yi na filfilin adadin da za ka yi sai ka cika da shafa'i da wuturi idan kuma kai ne liman kai za a bi kai masu shafa'i da wuturi to da daddare in ka tashi za ka yi nafila sai ka yi ta yin raka a bibbiyo raka a bibbiyo gwargwadon bakin abin da ka yi ba a maimaita shafa'i da wuturi
a karbakalla wai wannan yana cewa sallan jana'izar mata da suke yi ya halasta
sallan jana'izan mata na zamani to shi ne a fikihu an ce ya halatta mace ta raka mijinta ko ɗan uwanta ko makusancinta ta waru can baya wajen mutane ta raka shi ba mata na gari hayaniya kowa da kowa ya fito sallan janaza ba ba shi a karatun biko duk inda za ka karanta abin da aka karanta ya halatta mace ko mijinta ko wanta ko dan uwanta ko wani abu nata ta zo wajen sallan janazan ta ware gefe ɗaya har ta yi rakiya ta ware gefe ɗaya sharaɗi in ba za ta yi kururuwa ba ba za ta faɗi maganganu iri-iri wanda ba daɗi ba ba bai dace ba amma yanzu kamar yadda muke gani mata a wani wuri suna son su bi maza ma yawa wajen sallan janazan ba sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba ne wani kuma sabon karatu ne Allah ya sawaka
alhamdulillah
abinda makaranta muka dace Allah ba mu ladan sabon muka yi kuskure Allah ba mu ladan sa fatiha salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق